Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah madaukakin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha shida ga watan al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1400 da 47 a kalandar nasara kuma sha ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyar bayan hutu na sallah babba kenan ko sallar sallar idin layya ko ma a ce saboda azumin arfa har ya zo ga sallar ko azumin goman farko har ya zo ga azumin arfa ya zo ga sallah da kuma bayan mun dawo aka yi ta samun yan uzurori nan da can to gashi da yau insha Allah mun dawo wanda a rana irin wannan ta juma'a muke karatu a wannan littafi mai taken zahiratu za'atul iman alamu masu nuni ga raunin imanin mutum raunin imani a matakin ɗaiɗaiku da kuma raunin imani a dunkule wanda idan imani ya yi rauni alaƙar bayi da Allah za ta yi rauni alaƙar samun fadar su a wajen Allah za ta yi baya-baya so da ka abinda za su roƙa a da a ba su yanzu in sun roƙa ba za a ba su ba ko abinda za a ba su da gaggawa ko da wuri yanzu ba za a yi masu wannan alfarma ba kimar su da matsayinsu da kariyarsu duk za su yi rauni wannan littafi ne da ɗaya daga cikin malamai mu'asirai al'allama muhammad salim al-munajjid ya wallafa wannan kuma shi ne darasinmu na takwas kenan malam na koro mana su asalin mazahir da mana manya-manyan alamu da suke nuni ga cewa imanin bawa ya yi rauni imani kuma shi ne mafi tsadar abin da mutum zai mallaka in aka kira imani kawai aka yi shi to musulunci zai zo ya shiga saboda da imani da musuluncin a tattare suke tafiya sai zamana musulunci da shi ne mafi girman gatan bawa mutum na yin shi ne cikin rauni za mu tashi a shafi na sha biyar sannan alama ta goma sha hudu wadda take nuni ga raunin imanin bawa mala yake wa minha yana daga mazahiru za'fil imani lil ibadi alamu na raunin imani ga bayi ihtiqarul ma'rufi rena aikin alkhairi rena aikin alkhairi idan kaga bawa shi ayyukan da'a sai wanda ya zaba yake yi ce zai yi wannan zai yi wannan zai yi wannan ko kuma a zo da ayyukan alkhairi haka sai ce bari mu ga manya wani ma zai faɗa kamar yana ga kamar magana ce mai sauki wa tahsabuna hu hayyina ce to mu ku ba mu manya manyan ayyuka ai babban yana da alaka da girman shi na zahiri da girman shi na boye amma ba dole bane kuma ya zama haka to shi yasa dini ayoyi na alqur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama suka shiryatar da mu zuwa ga cewa alamun imanin kananan da ƙarfin shi shine ka daina rena aikin alkhairi komai kankantar shi ka yi shi musamman ma ai babu karamin aikin ibada matukar ka kalli wanda za ka yi wa ibada ba karami kamar yadda ba za ka ce ga wani ƙaramin sabo ba in ka kalla wanda za ka sabawa to ihtiqarul ma'rufi rena aikin alkhairi ko wulakanta aikin alkhairi wa adamu ihtimami bil hasanati saghira da rashin bada muhimmanci ga ayyukan ba da ayyukan samun lada yan kanana yan kanana yanzu misali wani sai ce to ai shi yanzu tunda ya gina wa mutane hanya kilomita ɗari, to kuma ba zai tsince dutse ba tabbas ya yi babban aiki kama kuma shi ba zai tsince dutse ba sai haɓa mana ai tsince dutse kuma masu neman yar lada sai su yi to ya wulaƙanta aikin lada ya wulakanta aikin lada ba a so mutum ya haka da rashin ba da muhimmanci ga ayyukan samun lada kanana wa kada allamana sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu Allah na kuna kazalika kada mu zama haka annabi ya koyar da mu kar mu yadda mu zama masu raina aikin alkhairi faqad rawal imam ahmad al-imam ahmad ya fitar da hadisi rahimahullahu ta'ala an abi jari al-hajimi qala sai dai shi wannan mutum da'ibi ne kamar ibn hajar al-asqalani a cikin at-takarib takaribu tahdid kenan ya ce alhajimi rajulun majhul su an sun ce majhul jahala kala biyu kala biyu ce akwai majhulul ayn ba ma a san shi ba irin yanzu sai a ce sha biyar ga watan januwari za a ajiye fulawa a kabarin dogon yaro waye dogon yara ba san shi ba a wani gari yake me lambar shi ta aiki duk ba a sani ba to irin wannan shine majhulul aini a zahiri babu shi kamar a kasar Hausa gizo da koki waɗannan majhulul aini ne akwai kuma majhulul hal an san shi amma hakikanin halin shi ba a sani ba to shi wannan majhul ne majhulul hal saboda ka in yazo a cikin hadisai hadisin yana iya samun matsala ibnu kathir ya kawo wannan hadisi a karkashin tafsirin ayar da ke cikin suratul naml amma yujibul mutsarra idza da'a masu takariji suka ce to wannan hadisi da yake ne shi ma ya isharar zuwa ga wannan mai kama da haka to amma babi ne kamar na kwadaitarwa shi yasa suke amfani da hadisin a haka shi wannan mutai ce a taitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo zan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah inna qaumun min ahli albadiya mu jama'a ne daga mazauna karkara mazauna ƙauye fa allimna shay'an yanfa'una Allahu tabaaraka wa ta'ala bihi ka koya mana wani abu da Allah madaukakin sarki zai amfanar da mu da wannan abu faqala sannabi sallallahu alaihi wasallam ce la tahtiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka wulakanta aikin alkhairi ko ya yake sannabi ba da misali wani aikin alkhairi wanda muna ganin shi kamar karimi ne amma babban al'amari ne walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustaqi ko da ka tsari shi zuba ɗan raguwar ruwanka a gorar mai ɗiban ruwa ka zo da guga haka botikinka ya ɗiba guga hudu da tara bisa goma na guga ka ɗiba guga tara ka zuba sai ka ɗibo ta goma sai ka juya tara bisa goma na gugar saura bai fi ludayi ɗaya ba wannan ludayi ɗayan sai ka ce mana kusa da kai kawo in zuba maka ka ƙare shi zai ji daɗi har shi ma aikin alkhairi ne shine walau an tufriga koda ta hanyar ka gama kakkade gugarka fi ina'il mustaqi a gora ko salkar mai neman ɗiban ruwa mai san mai ɗiban ruwa ko kuma wani wani wata ibadar ga ta kamar karama amma babba ce walau an takallama afaka irin wa'annan fi'ilan ta'un ne guda biyu a wurin amma ya halasta a share daya afala tatazakkarun afala tazakkaru ya halatta da ce afala tazakkarun bi isbatit ta'aini ko kuma kace afala tazakkaruna bi harfin ta'i to nan ma irin shi ne walau an tatakallama in kaga dama in kaga dama kace walau an takallama akhaka ko da ko kai magana ne da dan uwanka wa wajhuka ilayhi munbasita fuskar ka na sake kana mai sakin fuska ba tare da shan murko daurewa ba za ga wani yana shakar kanshi za ga wani wai yana zabar waɗanda zai masallama yana zabar waɗanda zai amsa wa sallama amma kuma da yake bai da basira ya kasa zabar wanda za ka kai shi makabarta ya kamata ya zaba sai to wane in na rasu karkaje kai ma in na rasu karkaje sai ka mutu a tawa a Nijar kuma ba ko daya a cikin wanda ka zaba su ja to kawai ka kyautata mu'amala so da ko da ka haɗu da wani ne da fuska sakakkiya da fuska sakakkiya wannan hadisi yace muslim yana na cikin musnad da Imam Ahmad akwai mai kama da shi wanda shi Ibn Kathir ya kawo shi tare da wannan ko kasan wannan a cikin tafsirin shi na waccan aya cikin suratul namli amma yujibul mutsarra idza da'a shi ma wancan da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar kuma Imam Tirmidhi ya fitar da shi Imam Abu Dawud kuma hadisi ne dake da daraja ta sahih shi wancan abin da ya faru wani mutum ne daga kauye shi yasa aka ce shi wancan ya inganta amma wannan bai inganta ba saboda akwai majahuli wani mutum ne ya zo daga kauye da ya zo sai samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ila ma'adahu ya rasulullahi ni daga kawai nake wai idan na tashi addu'a gun ma zan mika bukata ta sai annabi ya ce mashi ud'ullah ka roki Allah Allah da bai ba abun bautawa bisa cancanta sai shi Allah da idan ka tsinci kanka a sahara kayi dimuwa shi kadai zai iya shiryar da kai zuwa ga bukatar ka ko gidanka Allah da in ka shiga kunci da takura shi kadai zai iya yaye maka da ya ji waɗannan bayanai gwalagwalai sai ce to ya rasulullah kafin in koma ause ne kai man wasiya yanzu zan koma ƙauye ya kamata in samu guduri ta yadda in na je zan samu wani abu da zan rike sai annabi yake ce mashi to daga cikin wasiyoyin da zan maka shine la tasubbanna ahada karka zaki kowa a rayuwarka in an ce asabbu kuma shine ashatmu asabbu shine kalamai na cin mutunci da wulakanta wani mutum ka zo ka ce ma wani kazani dogo marowaci mai jinkirta mai jinkirta sallah dukkan waɗannan shatmu ne kuma sabbu ne sai dai abu hilalin abu hilalin lakari ya zo ce akwai bambanci tsakanin ashatmu da kuma asabbu in an ce ashatmu shine cin mutuncin mutum da kalma a takaice ka zo ka ce mashi kai wawa ne kai jahili ne kai da iki ne ko duk wata kalma da zai ji cewa an ci mutunci ko kuma kai mai shatmu a aikace ka gaisa da wannan ka gaisa da wannan in ka zo kan shi ka tsallake shi wai shi ba class ɗinka ba ne shi ma wannan shatumu ne annabi ya ce kar ka kuskura ka jira lahira akwai mutumin da kai mai irin wannan wulakanci za ta bacin maka dan sai an zakulo ka an tambaye ka dan me ka zage shi ba shi yayin kanshi ba kai ma ba kai kai kanka ba alfarmar da kake ga kana da ita ba wata rawa kai ba in aka kalla zubin kafar shi da zubin kafar kama inda su ake kallo da shi za a ba kai da kafar ka wani hagu a dama shi kuma na shi kas kuma aka hana shi ko kwandala ko kuma aka hana shi mukamin da kake tutiya da shi to za a kira ka shi kuma sabbu a sabbu shine ka zo ka samu mutum kai ta cin mutuncin shi ka tsawaita kawai shi wannan shi ne bambancin shi yasa suke cewa a larabci suna cewa asabbu zagi to idan ka ɗauki sinun ɗin kai mata kasara ka ce asibbu shi ne dogon rawani rawani doguwar jela shi ne asibbu to tunda rawani na da tsawo rawani mai tsawo na ce mai asib to asabbu shi ne zagi mai ɗaukar dogon lokaci ka same shi kai ta maimaita abu ɗaya minti biyu uku biyar goma kana cin mutunci shi to annabi ya bada kaida ce la ta subbanna ahada kar ka zagi kowa a rayuwarka kar ka ci mutuncin kowa kar ka wulakanta kowa kowane dan adam yana da irin karama da baiwar da aka yi mashi kai taka kenan sai ka gode wa Allah shi ma yana da tashi ko ya santa ko bai santa ba ko tana amfanar al'umma a lokacin ko ba ta amfanar al'umma ya ce ya kai wannan baƙawi wasiya ta farko kenan wasiya ta biyu wala ta zahadanna minal ma'aru kar ka wulakanta aikin alkhairi ko ya yake yace walau an talqa akaka wa anta munbasitun ilayhi wajhak ko wajhu ko da ka haɗe ɗan uwanka da sakakkiyar fuska sannan yace walau an tufriga dalwaka fi ina'il mustaqi ko walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustaqi kuma ko da ka zuba ka ɗan kakkaɓe raguwar ruwan gugarka a abin ɗiban ruwan wanda ya zo shayarwa so da ka ba a so mutum ya rika rena ayyuka na alkhairi ka yi su kada ka rena ka iya tawassuli da su ma dare ya yi ka tashi ka roƙi Allah madaukakin sarki da su magabata ba sa rena aikin alkhairi za ga babban mutum yana da bushara ta aljanna cikin sahabbai amma yana tafiya ya ga dutse ya sauko daga kan doki ya dauki saboda wai imaqatul adha anit tariqi sadaqa babban mutum ne shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da abun ya bar mana abun koyi masu yawa game game da haka yace wa huwa fi silsila sahiha yace falau jaa yuridu an yastasqiya min bi'rin da a ce wani mutum zai zo domin ɗiban ruwa a rijiya wa kadara fata dalwaka ka riga ka jawo gugarka fa afarakta hulahu ka zuba mashi ya zo da kila buta ce kila wani ɗan ƙaramin botiki ne kai ka zo da ƙaton daro da kai za ka ɗi wajen guga goma shi kuma zai ɗar gugar fenti rabin gugarka ta isa karka ce bari in gama sai ka jawo ka sa ko wasu mutane suna nan za ka ga su suna ga sun waye ne amma in ka samu wanda ya fahimci manufar shari'a yana masa kallon banzaye ne za ga wai shi shi waye ne shi bai daga maku a kafa ya ga na ɗiba ruwa ai sai ya gama ni na fara zuwa to ai kai ana so ne ka daga ma wani kafa shi ma Allah zai iya daga maka kafa ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum haka ga cewa sayyidina Abi Bakari da ya hasala kuma da kake cewa ti kai ka fara zuwa a to kai ba fata kake ka je makabarta a latte ba ka shiga gaban wasu a karama da rahama ko so kake an zo lissafi a makabarta a rika lissafi wanda suka riga ka ka shiga da sallah ta ba za a baka rahama babba ba wasu sun riga ka zuwa to kuma shine kake yi a nan ai tun da haka ne me na ai na ka dan abin da ne kawo a sa maka wala alla a duk wannan wani wannan ibadar ce kadai Allah ya karba sauran manyan da kake ga manya ne duk ba a karba ba sallar da kai Allah ya ce akwai riya a ciki azumin da kai ya ce bai karba ba inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqi wa lasta minal muttaqi to da ka ba hikima bace ba wayewa ba yace fa hadal amalu wannan aikin da kai aiki ne mai sauki wa in kana zahiruhu sagira duk da a zahirin shi dan karami ne la yanbaghi tikaru duk da haka bai kamata a wulakanta shi ba wa kadhalika duku yal akhi bi wajhin talaqi haka haduwa da wani dan uwa cikin yan uwa musulmi da sakakkiyar fuska shi ma ɗaya ne daga cikin manyan ayyuka shi yasa al-imamu al-hasan al-basri mutum ne da yake da kalamai na hikima har littafi aka tara kan kalaman hikimar al-Imam al-Hasan al-Basri sai daga cikin manyan tabi'ai al-Hasan ibn Abi al-Hasan kenan yake cewa rukunnan mu'amala guda uku ne duk wanda ya iya mu'amala da mutane da kai mutane wannan uku in kai wannan uku karka damu da cewa wai suna zagin ka ai dama akwai bukatuwar Allah ya baka wani abu da wasu za su zage ka amma ka ji duk garin kowa bai zagin ka baka da amfanin komai ne baka da amfanin komai ga ga ga can matsala can ma matsala can to a zage ka aini a zage ka aini ko wuce ka zai ba za ce ga mutumin can ba ba za ce ga mutumin can ba saboda to a ce ayi me amma dai a baka da abin da za su yi to yake cewa wa'annan rukunai na mu'amala su ne ake so kowane musulmi cikin mu'amalar shi da jama'ar shi ko al'ummar da yake rayuwa a cikinsu ya riƙa yin su na ɗaya akwai bazilun nada in kana da abin da za ka ba mutane ka ba su kyautatawa tana sa ka mai da mutum kamar bawa ahsin ilan nas tasabir qulubahum wa la rubbama malaka al insana ihsan in kana da abin da za ka musu na alkhairi kai badalun nada na biyu wa kafful adha ka kada cutarka daga gare su saboda ka'ida in ana zagin wani a wuri ka tashi ka bar wurin na uku wa talaqatul wajhi sai sakin fuska abu ne yafi kowane arhama yafi kowane arha to shine yake cewa ko da ka haɗu mutum da da mutum da sakakkiyar fuska wa izalatul qadar wal awsaqi min al masjid haka kawar da datti ko kazanta daga masallaci shi ma kamar muna ganin shi wani karamin aiki ne wata karamar ibada ce amma kuma wa hiya inda Allah azima wa hatta walau kana khushatu fulfulin ko ful'ulin hada al'amal yakunu sababan fi maghfiratiz dhunubi ko da kuwa wata sheka ce ko kuma wasu ababe ne da wasu kwari suka tara ila gidan zanzaro ila gidan gizo-gizo ila wani tsuntsu ya fito ya fara saka duk akwashi masallacin ya zama kullu zinatakum inda kulli masjidin ta tabbata yace war rabbu yashkuru li abdihi mithla hadhihi al af'ali fayaghfiru la Allah na godiyar irin waɗannan ayyukan ga bawan shi har ma sai ya gafarta wa mutum alam tara ashe baka gani ba in an ce irin wannan ganin gani ne kala biyu akwai ru'ya basariya mana gani na ƙwayar ido akwai kuma ru'ya kalbiya gani na zuci sai ka ga abu da zuci a larabci suna shan bambanta wajen kasancewar ta'adda zuwa ga kole guda biyu ko kuma ɗaya zama hal to baka gani ba ne annahu sallallahu alaihi wa sallama qal lalle manzon Allah sallallahu alaihi Allah su tabbata a gare shi ya ce marra rajulun bi husni shajaratin ala zahri tariqin wani mutum ya wuce reshen wata bishiya da ya bijiro kan hanya faƙali sai ce wallahi la an hiyanna hada anil muslimina la yuzihim wallahi sai na kawar da rishen nan daga barin hanyar musulmi dan kada ya cutar da su fa udkhila aljanna saboda wannan aikin kadai sai ka shigar da shi aljanna da can duk ibadar da yake bai samu wannan alfarmar ba rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito shi innan nafsal lati tahqiru a'mal al-khair al-yasira lallai zuciyar da ke wulakanta ayyukan alkhairi yan kanana fihi su'un wa qalal wannan zuciyar tana da cuta kuma tana da rauni abin nan gazawa ta wasu fuskoki ta wasu fuskoki bata cika ba ma'ana bata bata kammala bata ce tana da duk abin da ya kamata yace wa yakfi fi uqubati listihanati bil hasanati sagira ya ishe mutun azaba saboda wulakanta kananan ayyukan samun lada alhirmanu min maziyatin azima a hana wa mutun samun daraja mai girma almaziya daraja ko wani babban matsayi da mutun zai samu to in mutum ya rena aikin ibada ko ya rena aikin lada to zai wannan asarar dalla alaiha qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi nuni zuwa ga haka da yace man amata adha an tariqil muslimin wanda ya kawar da wani abu mai cutarwa daga hanyar musulmi kutiba lahu hasanatun za a rubuta mashi ladar kyakkyawan aiki waman takallabat lahu waman tukubbilat lahu hasanatun duk wanda aka karbi aikin lada ko ɗaya ne daga gare shi dakala aljanna wanda mutumin zai shiga aljanna a ga ni'imar darajar ba kadan ba karama bace wannan kuma yana ishara kamar da a karkashin irin wannan ne Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa wata nan gan shi yana ta kuka ake tambayar shi me yasa yake kuka yake cewa ai shi bai san matsayar shi ba bai san Allah ya karbi ibadar shi ko bai karba ba da yana da tabbacin Allah ya karbi ibadar shi kwaya daya to da hankali shi ya kwanta aka ce me yasa ce ibada daya kawai ce ai Allah ya karbi dayar ka yana kana da imani saboda Allah ya ce inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin Allah na karbar ibada ne daga masu takawa to idan mutum ya kawar da wani abu mai cutarwa sai Allah ya karbi wannan kyakkyawan lada da aka bashi ya alamtar da cewa yana da takawa to zai iya shiga aljanna da haka shi sanin ce dakhala aljanna rawahu bukhari fil adab al mufrad wa huwa fi silsilah sahiha wa kana mu'adh ibn jabal sahabi mu'adh ibn jabal ya kasance yamshi wa rajulun ma'ahu yana tafiya tare da wani mutum farafa a hajaran min at-tariqi sai ya ga wani dutse akan hanya sai ya dauke shi sai ya mayar da shi gefe ko ya wurgar da shi faƙala ai arrajul sai wancan mutumin sai ya ce mashi ma hada menene wannan akramakalla babban mutum irin ka babban mutum sai ya ce mashi a sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah su tabbata a gare shi yana cewa marrafa a hajaran min tariqin min at-tariqi wanda ya ɗauke dutse daga hanyar mutane ko tebalahu hasana za a rubuta mashi ladar kyakkyawan aiki wa man kanat lahu hasana wanda ya haɗu da Allah kuma yana da ladar kyakkyawan aiki da halal jannata zai shiga aljanna shi yasa nake so in shiga shi yasa in na biyo hanya na ga abin da zai cutar da mutane ba na tsakaci sai na faɗa kaga mu a wannan zamanin ma abubuwan sun karu abubuwan sun karu ana kidnapping lalle akwai abu mai cutarwa akan hanyar nan duk wanda ya fito sai kai ta nuna musu akwai matsala kada ka fashe da dariya ka ce haba yanzu za su dawo yanzu za su dawo hukunta kenan hukunta kenan ko kuma sun tara hanya suna ta cutar mutane sai kai ta wasiya akwai cuta akwai kuma cuta na nan abi kaza abi kaza balantana kuma kaga abin da zai cutar din ila titi ne na motoci da karahuna kaga wata kusa ka a sai kai maza ka kawar karka damu da cewa to ai za ka tsaya duk ba damuwa ka tsaya ka kawar balantana kuma kana tafiya a ƙasa a bakin titi ko da wani abu mai ƙazanta ka gani a bakin hanya ka yi tsayawa ka nemo wata ƙasa ko dai yadda za a kawar da shi shi ma kawar da abu ne mai cutarwa cutarwar ko ta zama ta jiki ko ta zama za ta taba zuciya wannan hadisi ya ce za ka sami shafin almujamul kabir na almamu tabarani da kuma silsilar sahiha na al'allamatul muhaddis muhammad nasiruddin albani Allah ya musu rahama gaba daya da haka dai wannan shine alama ta sha hudu da ke nuni ga abin da raunin imanin bawa raina aikin alkhairi wulakanta aikin alkhairi da ganin kankantar aikin alkhairi na sha biyar adamu lihtimami bi qadayal muslimina wala tafa'ul ma'aha rashin bada muhimmanci ga al'amarin da ya shafi musulmi shi ma alama ce ta cewa imanin bawa yayi rauni akwai abin da za ga na al'umma ne na gari gaba ɗaya to kada ka rika baya-baya za ga wani shi ruwan da ya duke shi shine ruwa kuma idan jifa ta wuce kan shi ta faɗa kan kowa a kai ruwa kai tsaki da al'amarin al'ummarka ita wannan al'ummar da kake rayuwa a ciki kai ruwa kai tsaki da al'amarinta ya abin farin ciki ya same ta a ganka a ciki abin bakin ciki ya same ta a ganka a ciki kana jaje ko ana maka na ce misali ga makabarta za a yi wani aiki ko ka zo ko ka bayar da gudun ma ga sai rabu da su ka za ka a ka zo a yi da kai kai ma ga wata hanya ana so a gyara ko ga wasu al'amura sun taso ana so a yi shawara wadda Allah a tsinci dami a kalama a wajenka ka ba da shawarar da wani ɗan abuja wani ɗan kaduna ba zai iya bayarwa ba lakin al'amarin al'umma na musulmi ya taso za ka shiga a yi ruwa a yi ka yi ruwa ka yi tsaki ya ce walatta ba'u lima'aha kuma alama ce ta raunin imanin mutum ya zama baya shiga a yi tare da shi nan ce attafa'ul daga mufa'ala kenan yadda suke yi kai ma kai yadda suke gogoriyan shiga da damawa a ga an samu mafita ga al'ummar musulmi to kai ma ka shiga a dama din da kai shine yake cewa bi du'a'i ko dai da addu'a ko da addu'a ne kai wala sadaqatin ko da ba da sadaka wala i'anatin ko da kawo dauki fa huwa baridul ihsas tijaha ma yusibu ikhwanahu irin wannan aikin baridul ihsas yana sanyaya zuciyar waɗanda aka yi wa tijaha ma yusibu ikhwanahu ta bangaren waɗanda wannan taimako da tarayya ta taba ta same su daga cikin yan uwan shi fi biqa'il alami a sasannin duniya kenan ba wai dole sai wanda kuke tare ba har na nesa misali ƙabiya ta musulmi da yahudawa a falastin ko rigima ta kaza da kaza a wuri kaza ko rashin kwanciyar hankali a wuri kaza to duka ka ji cewa wannan abin ya shafe ka akalla za ka iya ba da gudunmawa da nuna damuwa da kuma yin addu'a ya ce min tasallutul adu kamar na rinjayar makiya a ce sun auka ma wani gari ko sun auka ma wata jama'a ko wata tawaga walƙahari da fin ƙarfi walistihadi da kuma tawaye istihadi shine kamar wata rigima rigima ko tawaye tawaye walkawari da wasu al'amura na annoba na karisa ana cewa alkarisa ana cewa alwaba a matsayin annoba da za ta iya samun mutane ko dukiyoyinsu to duka ka shiga kai ruwa kai tsaki ta hanyar akalla addu'a da roƙa masu yayewa daga mahalicinsu subhanahu wa ta'ala fa yaktafi bi salamati nafsi kawai sai kaga wani wani ya wadatu da samun saukin rai shi shi tunda dai a karan kanshi bai da wata matsala irin wannan sai ga ko a jikin shi misali sai ya zo a ce gwamnati za ta kara kaza ga Allah ya sa nasiya ai can tutuke musu a ba ka da imani ai ka ji damuwa saboda zai shafi yan uwanka musulmi dan kai ka tsallake yau gobe kai ma za ka iya fadawa a wani kuma kana da buƙatar addu'ar wa'incan irin da suke da buƙatar addu'ar ka ko akalla nuna damuwarka yace wa hadha natijatu za'fil iman wannan abin yana faruwa ne saboda raunin imani fa innal mu'mina bi khilafi zalika shi mu'mini kullun sabanin haka ne yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi zalla min ta Allah tabbata gare shi yace innal mu'mina lallai mu'mini min ahlil imani daga cikin ma'abuta imani bi manzilatir ra's min al-jasadi ma'ana mu'mini a tsakanin ma'abuta imani kamar kai ne a jikin mutum kenan yanzu kowane mumini kamar kai ne kanshi kanshi kuma shine a hada shi ne kan wani hada jikin shi ne kan wani to haka ake so mu zama almu'minu lilmu'mini kalbuniya ya shuddu ba'dahu ba'da yace ya alamul mu'minu li ahli al-imani kama ya alamul jasadu lima fi ra's mu'mini zai jira dadi saboda abin da ya shafi ma'abuta imani kamar yadda jiki ke ɗaukar raɗaɗi limatin ra'asi saboda annoba ko cutar ta samu kai da za samu allura a cika a kan mutum sai ka hango ƙaramin ɗan yatsa yana zuba ba fa shi aka caka ba ba ba kusa da shi aka caka ba kuma ma rigima ba da shi ake yi ba amma me yasa yake yi a yana taya kai damuwa ne ba ka ake so muminai su zama ita wannan hadisi yana cikin silsilar sahiha na malam wannan sirrin albani mutum zai same shi da haka alama ta sha biyar dai ta raunin imani mutum ya zama nafsi nafsi a zaka zaka al'amarin musulmi ya zama cikin abin da yake damun ka kuma cikin abin da kake bashi muhimmanci kuma cikin abin da kake sanya shi a addu'o'inka da gudunmuwarka da gwargwadon abin da zaka iya alama ta goma sha bakwai da ke nuni ga raun alama ta goma sha shida da ke nuni ga raunin imani da ce min mazahir da aka da iman yana daga alamomi masu nuni ga raunin imanin bawa in fi samu ural ukuwati bainal mutaakhaini tumbuke tubullan yan uwantaka a tsakanin yan uwa guda biyu zumunci dole a yi shi kuma ba ka da hannu cikin zaɓar wanda za ka yi zumuncin da su faɗa ne ya fi ƙarfinka shi Allah shi ya ga dama waye zai zama wanka waye zai zama kaninka waye zai zama ɗan uwanka na kusa waye zai zama ɗan uwanka na nesa shi ya tsara suwaye dangin uwa suwaye dangin uba ba ka da hannu kwata-kwata ya sa muka karanta hadisi na hudu domin da aka turo mala'ika jibril ba inda ma ka ji an yi maganar to ku tambayi dan tayin da wa yake so ya abota ko a ina yake so a halicce shi kafin da da ana komawa baya a mai da 'yan najeriya kowa ciki a ce yau ake so ka zaɓa inda za a halicce ka da an samu rarar gonaki na wani zuba za su zama najeriya nan ba a ce dai kuma ka iya tuno yanzu ka allah ai a canza afirkan nan kaga samu wata nahiya to amma kaga baka da hannu cikin aina za a yi ka shi Allah shine yake ganin dama fa'alul lima yurid a yi shi a wuri kaza ya taso a yanayi kaza a gida kaza da dangi da yan uwa iri kaza ko wani fitinan ne kuka samu a dangi jaraba fa Allah ke soyi da gangan ya samar maku da shi kawai sai ku ta hakuri sai ku ta hakuri shi yasa suke cewa wata hikima ta Allah babu famalin da ba a yi mawadaci ba tun da aka yi duniya haka sunnar Allah take sai dai an bashi ya gudu ya daina zumuncin amma kowane family sai da Allah ya dauki ɗaya biyu da gwargwadon abin da ya ga dama ya ba su maƙudan kuɗi ya wadata su ba ba famalin da ba a samu wayayye ba wanda in wayewa ta zo amfani ya fito ya wawaye su kubuta sai dai idan da ya waya ya gudu to haka Allah yake tsatsarawa yake tsatsara don a yi dai zumuncin a rayar da shi zumuncin shi yasa saboda muhimmancin bukatuwar haka in an je lahira Allah zai dauki zumunci da amana ya dora ta akan saradi ce zumunci duk wanda ya zo ne kiyaye ka baka hankada shi kawai amana ke ma haka kuma kaga zumunci na ɗaya daga cikin abin da Allah ya yi alkawarin zai iya ƙara wa mutum yawan shekaru hadisin sayyidina Anas ibn Malik da cikin sayyid Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so a ƙara mashi yawan shekaru a jinkirta mashi a rayuwar shi har ya kai wani lokaci kuma duk wanda yake so a yalwata mashi a arziki shi faliyasil rahimahu ya sadar da zumunci ko za yi kiran mala'ikan mutuwa ce to mutuwar wani watan jibi ne mun kara mai shekara biyar goma ashirin talatin take kawai sai a gyara mita da a gyara lissafi da shi yana tabaran kada marshe saura kwana biyu to amma ko mutum ne mai zumunci abu na biyu da ke sa kara mutum shekaru girmama iyaye mutunta iyaye yin masa da'a da hidimta wa iyaye shi yasa su ba za ka samu iyaye da akwai ba za ka samu wani laifi da iyaye za su yi ba da za a ce sun fi sata da sai dai idan dan bai haihu ba saboda su iyaye suna cikin waɗanda sun isa su zage ka tar ko ba kai laifi ba yanzu ka yi mai duk abin da ya kamata ka wanke kayan shi ka goge ka siyo mashi gora da madara ka waye ka yi mai ka yi mai ka kawo ya zage ka tas sai kai godiya ka je ka kwanta godiya za ka yi don ya isa ya zagan ne shi ya isa ya zaga ba da maka ce mene kuma ko ka dai ko ka rika cewa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la in shakartum ko ka sa su dai a rikoda ko ya rika yi hayyaji la in shakartum shi ya isa ya zazzage ka a zauna lafiya ya zazzaga a zauna lafiya haka mace ma a gida mijinta ya sai zazzaga kata ce kuma mai ta yi a rika godiya ba ta da hankali ta zama zo baro doke nan ta bari in ya natsa ta ji mai ta yi da wani ya zo ya kawo kara mu annabi sallallahu alaihi wasallam har sulla baban mu ba bai da tausayi dan jari na yake kwashewa ya kashe baban da ya ji bai da kuɗi ko sai ya tafi ma'ajiyar dan kikkiyar za a tattara kawai ya kwashe ya gaba shi da ya kawo karar shi kotun Allah da annabi in kotun nasara ne babin zai iya muya wala ko ba daure shi ba za a ce zo kai karin bayani ko kuma ya je maka shi a criminal case ko ya ce wai wai wai a kira baban aka kira baban ya ce fa maimaita ce ai baba na ke ɗiban man kuɗi ce an tawa ma duka li abika da kai da dukiyar din na babanka ne da kai da kaya din mallakar wuya ne sai dai ba laifi a dan karar da baban ya bar dukiyar ta dan daga mana dan a ci da kauri nan gaba amma kaga ai uba ne kai da uwa ke da wannan alƙamar amma duk wanda ya taba maka ai la taj'al yadaka maghlulatan ila unuki wala tabsutha kullal basti kar ka bude ma kowa ya kwashi karka bude ma kowa a dan bi a hankali a dan murga a dan bayar a rike a bayar a rike to yaga suna karuwa so da haka kada mutum yayi abin da zai rushe tubullan yan uwantaka yayi ai sun cika fitina ne shi yasa bana son zuwa gaishe su ta ka dai je maka kuru kuru suna jiran a ba su wani abu a sai sun san da abin bayarwan ne ɗayan da ya zo jiya ai ba su mai kurkuru ba sun san ba abu bayarwa su suka haɗa mashi ɗan gero irin na ƙauye hada ɗan kuɗin mashin ko kai kuma da ka zo sun san akwai abun ba to ka ba su kawai ka ba su ka kyautata musu ko mutanen ƙauye ma kyautar su ma mai sauki galibin mun ƙauya ba su da dogon buri ɗan binni ne ke da dogon buri ba shi wata dubu ɗari ɗari biyu ɗari ya rika hararo wata iphone sabuwa da ta fito ta ɗari takwas ta miliyan biyu miliyan uku amma shi ba kauye ina ko waya ba kauye ya maka inda yanayi in za ka zo a ɗan siyo man waya ka ce ka samu kawai kana samun wata dubu goma a kwalinta ko sakan ai shi ka gama biyan shi mutanen kauye dan abin da za ka ba su ba yawa kama haka wani ba zai zumuncin ba rabban shi da ƙauyen iyaye ko kakanni tun wasu shekaru amma kuma ya jajje ƙauyen matar shi saboda an haifa mata miji santolo mara wanda bai san ciwon kanshi ba ita yaso yana ta masa hidima ma dangin shi da aka dora mashi wajabcin ya rayar da tubullan gina yan uwantaka a tsakaninsu ya rushe ginin ya jike bulan an kwace kasan ba ya sai da filin ba da ka yanzu shi da zumunci ya hada ya sai dai sabon gini ya ce ya kula alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma tawaddatna ne mutane biyu ba su taba soyayya da kaunar juna ba billahi azza wajal don Allah madaukakin sarki aw fil islami ko saboda musulunci fayufarriku bainahuma awwalu dhanbin wani zunubi ya raba tsakaninsu zunubi na farko ko wani laifi da wani su zai ya raba tsakaninsu wa fi riwayatin fa farraka bainahuma illa bi dhanbin kada su rabu sai inda wani zunubi yace yuhdithu ahaduhuma wanda ɗayan su zai fara idan kuna soyayya ko ƴan uwantaka ko zumunci a tsakaninka da wani kada wani abu ya raba tsakaninku in ba shi dan uwan ya koma saban Allah bane to shi idan ya koma saban Allah sai ka dauki kamar da malami akadari ya faɗa fa yajibu hijranu sai sai mutum ya kaurace mishi to amma kauracewa tana da kalo nau'uka guda biyar kamar yadda suke cewa al-ahkamu taklifiya guda biyar muke da su to kauracewa na hawa kowane hukunce hukunce na kallon na taklifanci guda biyar ne akwai ayyuka na haram akwai na makaruhi akwai na halal akwai na mustahabbi akwai na wajibi to kaurace ma mai laifi duka biyun duka biyar na akwai akwai wanda wajibi ne ka kaurace mashi shine mutumin da ke aikin sabo kuma ka samu tabbas da cewa in ka daina mu'amala da shi zai gyara saboda yana da bukatar ka to a lokacin ka kaurace mashi ka daina mashi magana ko ya kira ka karka daga dan aiken da kake ka daina yi da kanshi za ka gan shi a falo ya zo tuba ce to ai matsala ta da kai laifi kaza da kake ce na rantse da Allah na bari to ka kaurace ta yi amfani sai kuma kaurace ta mustahabi shine wanda kake gare to akwai kyakkyawan zaton in ka kaurace mashi zai dawo kan turba to an so ka kaurace sai kuma wanda kake kokonton to ko ya kaurace akwai na kaurace mashi ya gyaru ko kada ya gyaru gaskiya ban da tabbas sai ka dan yi shahada to shi wannan halal ne sai tunda shakku kake yi in kaga dama ka iya kaurace ka darawa sa'aka in kaga dama ka rika manejin shi haka sai kuma na makaruhi daga sai na sai na makaruhi daga nan sai na haram a sai na sai na sai na sai na haram shine wanda kana da tabbas in ka kaurace mishi zanubin zai karu shine wajibi haramun ne kaurace mishi ko kuma wanda kana da kyakkyawan zaton in ka ƙaurace mashi ba zai gyara ba in kana da kyakkyawan zaton in ka ƙaurace mashi zai gyaru mustahabi ne ka ƙaurace in kana da kyakkyawan zaton in ka ƙaurace mashi ba zai gyaru ba makaruhi ne ka ƙaurace to sai mutum ya dauki wannan ƙa'idar sai ya dora a da'ira ta yan uwantaka ita wannan hadisi da Imam Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad wa Ahmad ibn Hanbal fil Musnad wa huwa fi silsilah sahiha fahada dalilin ala shu'umil ma'asiya wannan yana nuni zuwa ga shu'umcin aikin sabo shi aikin sabo shu'umi ne mutum ɗaya zai yi azabtar da mutane mutum ɗaya sai jawo mutane masifa wata annoba ta barke a yi ma to haka rayuwa take ya ce kan yi tsalu arrawabitul ukuwa ya kamata ya zama kari yutiru arrawabital uquwa wa yuqsimuha shi dan uwa zai iya tsawaita alakar yan uwantaka igiyoyi da suka kulla yan uwantaka tsakanin shi da wasu zai iya tsawaitar da su a cigaba da rayuwa da su wa yuqsimuha lam tisama lahakin la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى تتي لم فصام لها الانفصام شنو تنك أبو duk suna cewa infisam bata kai inqita ba inqita shine yanke abu amma infisam shine irin karar da igiya take yi dan nuna alamun za ta iya tsinkewa shine infisam shine alamu na cewa igiya za ta yi tsinkiya to wa yusimuha sai da sai tsinke zumuncin su fa hadhihi alwahsha allati yajidu hal insanu bainahu wa bain ihwanihi wannan kiyayyar ko jin haushi ko gumawa mutum mugun hali da mutum kan iya samu a tsakanin shi da ƴan uwan shi a hayanan a wani lokaci hiya natijatun litadannuyil imani bi sababin tikabil ma'asi litadannil iman wannan abin sababi ne ko sakamako ne na komawa baya a imani dan mutum ya zama yana dan baya baya da harkokin addini za iya jarabtar shi da ƴan uwa da za su wahalar da shi wa bi sababin tikabil ma'asi saboda aikata ayyukan sabo aikata zunubai dan Allah saboda Allah madaukakin sarki yuskitul asi min qulubi ibadihi Allah na zubar da darajar mai sabo a idan masu idan bayin shi ko da zaka shiga lungu ka aikata sabo dan da nuna mutane baka da kima za ga wani baka taba ganin shi ba tsayawa yayi a motar shi ya fito zai wata tsayayya sai maka sallama sai ka ji billahi ne kawai ma kada ka ansa ya aka yi kawai kai wannan mutum kai kana da ji kawai maka ilhama ko ba mutumin kirki bane ashe akan hanya iya shige je ta yi ko sallah bai ba kawai sai maka ilhama cewa mutumin banza ne to haka Allah ke wa mai sako a tsakanin yan uwan shi sai kawai su jama to su ba ma fa adamu da shi ba su kaza kaza sai a yi ta hidim dumu ba shi ya ce fa ya yi shi bai na hum aswa a aishin sai ka ga ya rayu a tsakanin su cikin mummunan yanayin rayuwa sake tsulun kadari wanda yake da ya sashe ko wurgaggiyar daraja zariyul hali la hurmatala wanda yake da gurbataccen hali bai da wata alfarma wa kadhalika yakutuhu rifqatul mu'minin wa difa'ullahi anhum haka tawaga ko abokantaka ta mu'mini sai ta kucce mashi wa difa'ullahi anhum da tunkude wanda Allah ke wa mu'minai shi sai ya rasa ta saboda bai da imani fa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani Allah na tunkude wa masu imani matsaloli da dama in kai imani sai Allah ya tunkuɗe maka su wani lokacin ma zai tunkuɗe maka matsala ne da wata matsala zai jarumce ka da ita sai fitsari kawai ya matse ka don karka auka wa kinnaka sai ka ɗan tsaya ka ɗan zagaya a wani masallaci minti biyar kana zuwa sai ga wani mai mota da kana ciro jarka ya wuce ka fi sai ka cin motar shi a buɗe an kwashe su an yi daji kuma da kai ne a wurin amma sai aka sa ka jami tsayin imani ke sa Allah maka wannan ilhamar shi yasa da Imam Ibn al-Qayyim a cikin Shifa'ul Ali fil Ghazali wal Qadar wal Hikmatu wat Ta'lim yake cewa in ka fahimci haka zaka tabbatar da cewa wato duk wani abu mara daɗi da aka jarauce ka da shi akwai yiwuwar akwai alkhairi a cikin shi amma kai baka san hikimar bane wani lokaci kuma hikimar na iya zama wadiha dalili na goma sha bakwai da ke nuni ga raunin imani adamu istishari almas'uliyyati fil amali li hada ad-dini rashin ji a jika na ba da muhimmanci ko ɗaukar nauyi na aiki a wannan addini shi ne za ka ji mutum ya fito ya ce kai ni a kan harkokina ba abin da zai hana ni ana wuyan ruwa ana roƙo ta shi ba zai je ba shi yana da hidindimu su roƙa ai ba gonarsu kawai za a yi ba shi bai sa Allah kuma zai iya kewaya ba an yi ba iyaka kawai inda ma amurhu za a rada shi a yi kulla hukun fa ya kun ko kuma ga makabarta za a yi wani aiki ga gaskiya shi yana da wasu ayyuka irin wai mutanen wanda su aikinsu ba wani aiki da zai zo shigo musu ko da na da wani bai zuwa kai ni ka san matsalar duk da suwar shi daga ta ta ci man karo da wasu hidindimu kana tafiya da nadan nan sai a samu matsala to kuma rasa aka dai taka mai za a samu kuma wannan aikin da kake ta kyar maka je kafin a rube ka an ba wani acting a to za a zauna ne? na ba za a zauna ba tito akwai wani mitin muhimmi ne amma jagoran mitin ma an ce ya rasu to ai a dawo da shi karfe bakwai mana a yi kafin a je janaza sai an yi mitin ɗin ƙila wani list ne dogo kowane shafi akwai sunanka kudin canza takalmi ya ce to a cire sunanka yanzu inda kayan maka likafa ne yanzu ai ai abinda suke cewa na ka'ida kamar da malamai ke faɗi duk abinda zai hana ka aikin addini shi zaka dake ne sai an gama da na addini sai a ɗiba a ba wancan amma a ce wai sai an gama wancan sannan a ɗibo a ba addini a to ai dan adam bai gama hidindimu a yanayin rayuwa to wannan shine alamar raunin imani ta sha bakwai adam mustishari mas'uliyya rashin jin yiwuwar daukar nauyi fil amali ga yin aiki da hada dini na wannan addini daga shi bai da lokacin hidimar addini bai da lokacin aikin addini bai da lokaci bai da lokaci fala yas'ali na shirhi ba za ka taba ganin ya kai ya komo dan yada addini ba zaka ga har yanzu a musulman mu akwai wanda kiristoci ke samun damar su tallata masu Jesus ko za su karba wajen su shiga mulkin sama kuma za ga wani haddari yake wato ya mai da kai wani gara ne ba wallahi rina maka hankali yayi kirista har ya zo ya rika maka bushara wai ko za ka fahimta dan ka shiga mulkin sama kai kana musulmi ba za ka kwakwabce shi ba ba wai ka duke shi ba da hujja littafi ne makaci ne suka rubuta ba za ka ce ayoyin annabi magana na isa bane zalla littafai ne wasu na sahabban shi wasu kuma ba na sahabban shi ba in ga cire mata marukus ko kamar surori guda hudu a sabon alƙawari ko su kalai na annan sahabban shi su din kuma ai an canza magana balantana kuma wasu dama maganganun ma ba nashi bane har da karin magana ga yana ba na da karin magana kaza kaza ka to shine sai ka halin shi ba za ka yi mashi tambayoyi ba tukka da warwara ta fi dubu abinda hankali ba zai ɗauka ba ya fi dubu abinda za ka ƙure shi da shi ya fi dubu wanda yake kiran ka zuwa gare shi don in an shiga mulkin sama a haɗe da shi shine annabi isa sun tsine mashi a littafin sai to kai fasto gun tsinan nan za ka kai ni waye tsinan ne ga annabi isa aina aka tsine mashi a bible mu a Qur'ani talati ake mashi amma a Bible shi ne mashi ake sai ka ja mashi aya shikenan shike ya ce kamar kamar ana kira na a waya tana ofis ya tafi ke kai za ka tafi yaushe za mu karishe yaushe za mu karishe ko kai yadda malam bin Usman ya yi wani ko wani ko ya gara gida ya shiga kundila shi bai san gidajen ba ya zo wani wuri a buɗe ya shiga ya zauna ya ce ya zo bushara ne aka ba shi kujera ya zauna to wata bushara ko yana kiran shi zuwa ya zo a bi Jesus a shiga mulkin sama jam abu mai sauki a buɗe matta ka zo da bible ya ce matta aka buɗo aya ya ce to gashi annabi isa ya ce duk mai bi na gaskiya irin ka dan tunda ai har kana bushara ai abun an koshe ne yace zai mujiza guda biyar zai magana da sabon harshe wannan ba ba sai kai ba zai dauki maciji ba abinda zai mashi banda maciji zai sha guba ba za ta yi mashi komai ba yace za a fita waje a siyo maganin feshi dan marfin kawai za ka shanye yace no no no malam ba zai yi ba yace in ba ka sha ba ka ban man gida in ba zai shawo ba ai malam nan da ne ya fita ba zai shawo ba yace to ai kai makaryaci ne yace kayar da wannan ayar yace ya yadda ka yadda na yadda za a siyo ka sha yace ba zai sha ba to ayar ƙarya ce yace gaskiya ce to ba ta aiki ne tana aiki to kai mana yace ba zai yi ba to idan zaka dan tattara in ka tattara aya goma duk wani mugu ka gama da shi amma me yasa ka samu waccan matsalar ba ka shiga cikin harkokin addinin shine yace baya tafiya domin yada shi wala yas'al khidmatihi ala an-naqiri baya kaiwa da komowa don yin mashi hidima alan naqili ta bangaren hidimar shi ta rayuwa da yake nan fasara ta farko kenan ko kuma ta bangaren kishiyar musuluncin masu wani addini ina sabin nabi sallallahu alaihi wasallam alladina lamma dakhalu fil islami daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda daga shigar su musulunci akwai wani mutum da suke ce mashi shaytanul arab shaitanul arab haka suke mai lakabi daga ƙauye mushrikai da kafiran ƙauye suka yi bashi aiki ya zo madina ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya zo madina ne ya tara da rabi kawai sai suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaushe za ka zartar da assignment din kai ce wani assignment kuma ya rasu ta ba kai wani wani yace ni ne wani daga gari kaza eh ba kun yi mitin da wani da wani da wani da wani da wani da wani ba aka baka assignment zaka zo ka kashe ni sai musulunta shine sai na Umar yake cewa wannan mutumin ya zo garin nan ni kallon da nike mashi alade ya fi shi daraja haka sai na Umar ya faɗa a gaban shi yace amma gashi yanzu ya musulunta zai koma garinsu na fi son shi fiye da ɗana saboda addini wannan wani akwai karin magana za ga laraba na yawan yi in mutu yi wani wauye wata wauta sai su ce fahuwa a hassu min kalbi a hali ya fi karen anguwarsu lalacewa to shi wannan ya fi alade lalacewa a idon umar lokacin bai musulunta ba sai ga shekarun arab ya musulunta ya koma ya ce musu wannan aikin ya fasa to saba annabi daga cikin daga musuluntar su lamma dakalu fil din suna shiga musulunci sha'aru bil mas'uliyyati ala al fawri sai su ji cewa suna da buƙatar su wa addini hidima zaka ga ɗan kananan yara nawa annabi ya hana ya ce su haƙura da zuwa yaki akwai umayr dan karamin kani ne na Sa'ad ibn Abi Waqqas yana dan shekara goma za a je Badar yaron ne yazo yace zai tafi annabi yace kai kankanta ga ɗan sha uku sha hudu ma zai sa Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas an ce ba za su ba yaro ya fashe da kuka yayi ta kuka annabi yace wata mai ce zo mu je dan shekara goma har yana da sha'awar yayi wani abu na addini ana zuwa kafirai suka kame same su kai mai kisan wulakanci shi yasa zaka galibi ba a san tarihin shi ba dan shekara goma aka kashe yanzu mun sha faɗi a nan siba waihi shekarar shi bai fi talatin da hudu ba amma da littafin da ya rubuta farfeso sai ka gyaggyara gilas kana fafutuka da me yake nufi a nan wannan littafin da muke yawan karantawa akadari littafin akadari wanda ya wallafa shi ba wai malami bane na yanzu an haife shi hijira ta annabi sallallahu na da shekara 920 kusan shekara 500 da haihuwar shi kwata-kwata shekara 33 ya rayuwa shekara ta 953 ya koma ga Allah amma ka duba wannan littafin kana neman littafin fiqh ga sauki ga matsaloli da ya tattauna malamai sun yi ittifaki cewa in dai a babun sahawu ne a littafin malikiya ba ka da wanda ya filla-filla irin ahalin ko ka je mu da wada sai ka dawo ahalin ka gane wata matsala kuma littafin ya tsara zai littafi ne katon littafin fikihun malikiya ya gama babin sahawi Allah ya karɓi abin shi ɗan shekara talatin da uku wani yanzu in ka ce ya faɗi abin da ya yi a shekaru lokacin da ya kai shekara talatin da uku sai dai ka ji ya faɗa wata shubuha shubuha sai ce ya saci agwagi hudu amma ya saki ɗaya shi ne aikin ɗan ajiye amma fa ukun sun nashi ta kai talatin da uku ko kuma yana da kulab uku amma da yanzu ɗaya ya fi damuwa da ita ko kuma ya ce to yana dai kokari gaskiya shi shafa'i da wutar nan ne dai ya mai dare da yawa shi ne kawai mai ka duwa ɗan shiga tafin da uku ba usama ibn zai shekarar shi ashirin da takwas annabi ya naɗa shi kwamanda in chief da abubakar da umar suna ƙarƙashin shi ƴan yara ƴan yara in ka karanto tarihin kulafa za ga wasu ƴan yaran matan suna yin shekaru hudu biyar aka naɗa su kamar al-mukaffa ba al-mukaffa ba kai wannan mai balagan nan dan daular abbasiya yana da shekara hudu aka nada shi khalifa a ba shi ba daular rubanu umayya ne cikin iyalan su harunar rashid yaro na dan she yana yana dan shekara hudu baban shi ya rasu sai aka nada shi khalifa shugaban musulmin duk duniya bai fi yan watanni ba ko yan shekaru yana kwance tun da aka naɗa shi wajen shekara biyar ko wajen bakwai bai taɓa ba da umarni ba bai taɓa hanawa ba kawai dai yana gadon asibiti da suka ga ciwo ya tsananta zai rasu sai aka rabo aka ce mashi ranka ya daɗe idan ta Allah ta yi halin cita wa za ka ba mu ya zama khalifa ya ce ban san daɗin kujeran nan ba ba zan ɗauki zaɗacinta in tafi lahira ba in na mutu ku naɗa wanda ku ga dama kaga ɗan yaro ne ba amma duk kalmar da ya faɗa wa za ka naɗa ya ce to ai ni ma ban san daɗin kujeran ba kuma shi ne sai ɗiba ɗacinta wato in tafi lahira Allah ce wa ka baro masu ana ce min wasa wurin wasu yin ce na basu su zaɓa in ji da nawa in yara matasa akwai dai buƙatar gyara kan to wai shugabancin kasa ba ba matasa ne ana ana kallon tsaffin akwai kwarewa ko yau kuma ba kudi matasan sai boko ba kudi turanci raurawa amma ba kudi kuma kujera amma mai ta da farashi da tsada talaka ba zai iya ba na za mu iya ƙarshewa ko ina ne bari mu bashi haka sai mu sai mu tashi kan shi na abin nan ɗin na sha bakwai ɗin Allah mu bai sarki ya samu dace ku su yana kallon kuma bi hindik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah